بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي وهو كذلك قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني أن عيسى بن عمر أن عيسى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن الوق... ابن وقاص عن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية يتي إنا وجم معاوية iz azzana mu'azzinuhu mai ladaninsa ya kiran sallah faƙala mu'awiya kama ƙala mu'azzinuhu sai mu'awiya ya faɗi yadda mai ladaninsa yake yake faɗa hatta iza ƙala hayya ala sala ƙala la haula wa la quwwata illa billah sai ce hayya ala sala sai ce la haula wa la quwwata illa billah ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن بايا هكا كما سي ينا يكي كوي كوي أبن لادن كي فلا ثم قال سأل نيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك yace haka na ji manzo Allah ya faɗa yasa ko yi kira sallah ko ka faɗa abin da yake faɗa ko ko an ce hayya ala salah hayya ala falah ka ce la haula wala quwwata illa billah duk wanda kai yayi قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر ابن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة ابن سهل بن هنيف قال يتي سمعت معاوية بن أبي سفيان ناجي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يتي وهو جالس على المنبر ينازلني أكم منبر أذن المؤذن شيلا دن يكرا صلى قال شيء الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا وأنا نيمة نيمة مكينا قال أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا دنيمة فلما أنقذ التأذين قال da aka yi da kiran sallah sai ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane jama'a inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hadha almajlis hina azzana almuazzin yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan mazaunin lokacin da ladan yayi kiran sallah mai kiran sallah kiran sallah ma sami'tum minni min maqalati abinda kuka ji na faɗa din nan haka manzo Allah ya faɗa to kenan ashhadu an la ilaha illa Allah shahadatani suna da ko ka faɗi abinda aka faɗa ko ka ce wa ana an fahimta hadha hadithun sahih قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر ابن محمد بن أحمد ابن علي بن أحمد الديزقي الديزقي قال أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر ابن عبد الرحيم السمرقندي الكاغدي قال كاغدي كو كاغدي كاغدي بكسر العين أليس كذلك؟ قال حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن محمد بن المرزبان قال حدثنا محمد بن إبراهيم البكري الغ- الغازي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga sayyidina Umar bin Khattab yace idza qala al muazzin Allahu akbar Allahu akbar me kira sallah ce Allahu akbar Allahu akbar qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar ayan ku shi ma ya fadi haka thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة وانا رواية مسلم كده دوانا رواية يوني صحيحة معنى قرن كلا uku kenan in za ka yi koyi da abin da kira sallah ya fada kuma duk sun tabbata daga manzon Allah kowanne kai yayi daidai هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن محمد بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر قلت ما لن يتي نتي ويستحب في الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن wai mustahabbi ne in ana tada ikama shi ma ka faɗi abin da kake faɗa in mai kirin ladan ya faɗa kama fil azani fa innahu yurwa anna bilalan akhadha fil iqamati falamma an qala qad qamat as-salah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha ko da yake wannan sanadin da'ifi ne daraja kenan da ɗaukaka kana son duk wani abin da kake gaji daga manzon Allah ya fito su kuma abin daraja ne da ɗaukaka a wajensu su rawaito mana abin da manzon Allah ya fada don ba mu rayu da shi ba ba mu rayu tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da ake na ibada gashi nan komai yana nan ba abin da ya bata ba abin da ya buya sai dai in kai kiwon yi ko ka bar shi ka je ka ɗauko wani abin daban to shi ne kai kai makanka an fahimta saboda babu yadda za a yi a cikin rayuwa a keta hijabi ba da nassi ba ina ma nan hijabi hijabun zamaniyun akwai hijabi na zamani tsakaninka da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamani ya wuce ba ka nan a lokacin ya za ka yi ba ka da yadda za ka yi saboda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ma abin da ya faru baya nan haka Allah yi wa makunta bi janibin garbi wa makunta wa makunta wa makunta ba duk baya nan amma Allah ya nuna mishi kaza da kaza da kaza kaza ai lokacin baka nan ai lokacin baka nan wa makunta ladai iz yahtasimuna ba haka bane ba duk baka nan Allah yake faɗa mishi to sai ni da kai da kowa da shi da ita da wane ne dole mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu rayu tare da shi ba to ya zo da za a dora muna abin da ba zai yiwu ba hijabun zamaniyun kenan da shi a ce sahabban manzon Allah da suka rayu da manzon Allah su kare za su yi za su yi dan su suka daga su ne suka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da haka su ma sai aka ce a'a ba a yadda da su ba kaga wani rashin arziki rashin kaga wani shakawa rashin arziki tare da cewa manzon Allah fa ya faɗi kalma mai hatsari fa mai manzon Allah ya faɗa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ba haka bane ba to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani waliyin Allah kenan har ana da kasan in akwai bai kama kafar sayyidina Abubakar ba kowane ne in akwai bai kama kafar sayyidina Umar ba in akwai bai kama kafar sayyidina Usman Aliyu nana Aisha na da Fatima na Hafsa duk waɗannan su ne waliyan Allah a safin farko su ne gaba da kowa to duk wanda ya ja da su yana ja da Allah yasa ba za ka taba ganin ya ci nasara ba kuma ba za ka taba ganin ya samu kwanciyar hankali ba wallahi duk wanda ya san tarihin shi a ya sani ba ran da suka taba cin nasara ba ran da suka taba samun kwanciyar hankali kuma babu inda suka taba shiga suka yi yaki suka tabbatar da addinin musulunci jihadin siddiqiya za su su takura ma ahlus sunna me yasa saboda an zo an rusa musu majusancinsu to hijabin da ke tsakaninmu da zamanin manzon Allah hijabin zamani ne ba haife mu ba ya za a yi musam abinda manzon Allah ya taho da shi ta hanyar suwa wanda ya ji shi zai fada wanda ya ji shi zai fada har ya zo ya kawo kanka wajenka to duk wanda ya zo ya fara sukan da ya zo kanka din nan waye karantar da kai malamin ka wane ne ma har aje maliku har aje duk wanda ya fara suka a nan ba nan yake nufi fa a ba nan yake nufi don yan nan yake nufi ina ruwan shi da kai ya buge kai kashi ina ruwan shi da kai ina ruwan shi da kai wallahi duk wanda ya fara daga nan ba nan yake nufi ba wallahi can yake son ya rusa in bai rusa wannan ba ba yadda zai da ba yadda zai yi da kai riwaya ta inganta sayyidina manzo Allah ce sayyidina abubakar Allah alquran izhuma fi thaniyatnayn izhuma fil ghar hal antum tarikun li sahabi manzo Allah ya yabi sayyidina abu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin alaikum bil ladaini min ba'di duk wannan suna nan kuma a ce sayyidina abubakar to shi yasa bar a rusa su tun daga farko ma ana fara rusa nan can ake nufin a rusa kenan to shi yasa ba su cikin kwanciyar hankali har abada saboda wani Allah ya yi wannan alkawari ba haka bane ba to hijabun zamaniyun kenan babu babu yadda za ka yi ka samu wannan sai ta hanyar an wannan ya karanta wannan ya rawaito wannan ya karanta abinda zai karanta ya yi rayuwarsa shekara ɗari ne mutuwa zai yi wayanda aka karantar din suka ɗauka ɗin amana ce a hannunsu su ma za su yi haka aka yi har al'amari ya zo ya kai wajenmu haka za a yi ta yi har al'amari ya zo ka har a zo a ne da kasa ta hanyar waya haka ake an fahimta to sa'an nan hijabi kenan zamani na farko sa'an nan hijabi bigiri muna zaune nan yanzu babu wanda zai san abin da ke faruwa a gidansu ko unguwansu saboda tsakaninka da gidanku yanzu akwai hijabi na bigiri kana nan ba za ka yi sanin abin da ke can ba kana can ba za ka yi sanin abin da ke nan ba an fahimta to sa'an nan hijabi kuma na gaba mustaqbal me waye san abin da zai fito zai zo waye san abin da zai zo gaba to sai Allah madaukakin sarki ya tara dukka baki daya ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت وما كنت وما كنت باكا nan lokacin ya aka yi kasani har duniya duka suka ɗauki alkur'ani aka rasa yadda za a yi da alkur'ani har aka gaji aka hakkuwar cewa alkur'ani shine littafin shari'a Allah ne sanar da shi bai taba shiga makaranta ba bai taba koyi rubutu ba bai taba yin kaza kaza ba ya kawo littafin da duniya duk baki daya ya rusa kisra ya rusa kaisar banda Allah waye mishi wannan to sa'an nan zamani na gaba kuma Allah ya nuna mishi ga abin da zai zo ya faru ga abin da zai zo ya faru ya saya ya karanta ya karanta ya karanta da sabansa amma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyama ba haka suka fada ba to abin da ke faruwa kuma baya na wajen sai Allah ya fada mishi Allah ya ƙara masa abin da duk makhlukai ba su taɓa sanin wannan ba yanzu na sa abin da ke cikin ranka na san abin da ke cikin zuciyarka ka san abin da ke cikin zuciyata wani sirri ne Allah ajiye wajen saboda in- in- in- in- na iya na rayu da kai ka iya ka rayu da ni na san cikin zuciyarka makina ne kai zagina kake yi rashin wannan sani a me yasa nake iya zama da kai me yasa kake iya zama da ni wannan Allah ya- wannan wani sirri ne Allah ya kiyaye to tunda bai bai fito ba ya zan yi da kai ya za ka yi da ni to sai Allah ya kowa ya fada ma manzo Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqulu Allah ya fada masa kuma ya fada musu kuma ba wanda ya musu ba haka yake ba to shi yasa hijabi zamani na, na, na gaba hijabin makani hijabi zamani da ke zuwa Allah ya gar- ya faɗa masa duk abin da zai shi ma ya tashi ya tsaya daga sallar asuba ya faɗa musu ya faɗa musu azhar la'asar magarba ya faɗa musu ya ba su labarin ma kana wa ma yakunu ila yawmil qiyamati hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu kowane ne kai sai dai ka ce kai hankalinka ba zai dauki wannan ba sannu je ka hankalinka kar ya dauka a to me ya za a yi da shi amma ka kore abu a ƙarya kake yi. sai daga ce kai hankalinka ba zai dauka ba amma ka kore abu mutane su zauna wane ya rawaito wane sunan shi kaza uban shi ne kaza ba komai a tantance a fitar da lokaci za ka rusa wannan ai ka rusa kanka ke ka rusa ka- ba wanda ya taba yi ma ya ci nasara ba wanda ya taba jayayya da sahabban manzon Allah ya ci nasara don su ne manya-manyan waliyan Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Abubakar sai Umar sai Usman sai aliyu sa'annan sa- sa- sahabban manzon Allah duka manya-manyan waliyan Allah kenan kuma ka zo kai da wa kake farawa ma da abubakar kake farawa kai da kanka ka san shedan ya kai ka ya baro ba za ka taba cin nasara ba don rayuwar da suka yi har suka gama Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su ya karbe su ya yabe su ya kai ka zo ka ce a'a to ya za a yi da kai kenan Allah ya sauke babu du'a'i bainal azani wal iqama alaysa kadhalik babin da yazo na bayanin in addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iqama qala akhbarana abdul wahid ibn ahmad al malihi qala akhbarana abu mansur as sam'ani qala akhbarana abu jahwar al rabban ar rayyani ko قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية ابن قرة عن أنس بن مالك قال سفيان لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة إن متي الدعاء سكان كرا صلى الله عليه إقامة الله لا كربه وإن كان في سنده في هذا السند في ضعف وفي موقوف هو صحيح هذا حديث حسن سيسأتي هذا حديث حسن وزيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري بصري كان قاضيا بهراء قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن مح- محمود قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك عن رشدين ابن سعد قال حدثني هيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن ع- ابن العاص أن رجلا قال يتي ونمتين يتي يا رسول الله إن المؤذنين فضلونا يا من الله لا دا ليس في مفا سيكرا صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا كما يقولون ku faɗi abin da suke faɗa su ne ladanai ku ba ladanai bane amma kuma kun zo to in aka ce mai kiran sallah shi ne ladan mai koyi da mai kiran sallah shi kuma fa duk abin da ha fa idza farakta fasaltu ta in aka gama ka roki Allah Allah zai baka قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن الصرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن هيي عن عن هيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله وأنا متين يا رسول الله إن المؤذنين يفدلوننا يا منزل الله لا دا نايف سنفي مسنشك سنفي مسام الله دا كده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون كفدي إرن أبند سكي فدا فإذا انتهيت فسلت أتا إن أنجما إن كجما كروكي الله الله زي باك قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا هميد هميد بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي iza nadal munadi in ladan ya kiran sallah to in ladan ya kiran sallah wa ake ce maladan wanda ya kiran sallah su ɗaya ko wanda ya zama aiki shi ne kiran sallah aikinsa ne kiran sallah to ba shi ba wani daban ya zo ya yi su ɗaya shi ma fa zai shiga cikin wannan hukunci? eh? eh? wannan izana da munadi illa dan ya kiran sa in mai kiran sallah ya kiran sallah to duk wanda ya kiran sallah ya shiga cikin wannan hukunci illa dan ya kiran sallah kafin a danganta abu wajen mutum sai yana yanzu mutum ya zo ya ɗauko katako ya ɗauko abin nan mai sha abin nan zartu ya yanke sha ce kafinta ya ce ya yanke katako ya gyara ya bubbuga da abin nan wa ake ce makafinta mai sassaka wanda yake sana'a sake ne to haka mai kiran sallah don mutum ya zo ya yi kiran sallah yau ladan ya makarai tashi kiran sallah ya zama ladan kenan ya zama mai mai kiran sallah kenan to shi ne in aka ce mai kiran sallah to duk wanda kiran sallah ya shiga ciki kenan amma aka ce ladan sai wanda yake aiki shi kenan to shi kuma manzo Allah ce izana dal munadi wai mai kenan idan mai kiran sallah ya kiran sallah eh ya shiga alfarman ladan ina mana ya shiga alfarman ladan shi aikinsa bai yi ba kenan idza nada almunadi futihat abwabus abwabus samai wa abwabul jannati wastujiba ad-du'a an fahimta wanda ke mana sallah kullun shine liman sai liman ya makara sai wani ya tashi ya yi sallah ya zama liman amma ya yi limanci ya ce ya yi limanci amma za a ce mashi liman? قال محمد بن إسماعيل عمرو بن سعد عن الرقاشي مولى غفار مولى غفار فدكي متمن فدك ويقال مولى عثمان بن عفان قرشي أنت مولانا عثمان بن عفان فيبقى قريشي روى عنه الأوزائي إمام الأوزائي يروي حديث أو جنش كم ما يشي أيش دلا دلا في الله في الله إذا كان سوكا سوكا سوكي كان كي قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا همير بن زنجويه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا طلحة عن عطاء قال كان أبو هريرة يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يكسى شينا فدرسوا إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله وأن حديث ضعيف وعند نزول الغيث وعند الإقامة للصلاة المكتوبة فابتنموا الدعاء يقول هذا إسناد ضعيف با با وندي ما إنجتاش ويروى معناه في أن الدعاء لا يرد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الصلاة بين الأذان والإقامة باب ديزو صلى النافلة سكان كرا صلى دتاد إقامة ashe ba da ga zaran an kiran sallah sai a tada ikama ba ko sai a dan jinkirta ka dan ko wannan yana alwala wannan ya fito gida yana tafi wannan ya zo shi kowa ya zo ya samu takbiratul ihram alaysa kadhalik قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الهميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن الحسن ابن أيوب التوسي قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسر قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء ثلاث مرات مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء ga wanda ya so tsakanin kiran sallah guda biyu akwai sallar nafila ga wanda ya so ya ga dama ba wajibi ba ne ko? هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد المقري وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن كهمس وعبد الله بن المغفل المزني كنيته أبو زياد ويقال أبو سعيد نزل البصرة مات سنة سبع وخمسين وصلى عليه أبو برزة ويقال مات سنة إحدى وستين قال الخطابي إمام الخطابي أراد بالأذانين مي أكي نفي دا كرا صلى غدا بيو الأذان والإقامة كرا صلى دا تاد إقامة فمل أحد الاسمين على الآخر أي رنجاي ني كمن داك شي أسوداني عمراني أبو بكر دا عمر يجي الأذانين أن هذا كرا صلى ta da ikama sai aka rinjayar da sunan kiran sallah akan sunan ikama ka kaulihim al-aswadani at-tamr wal ma wa innama al-aswadu ahaduhuma wa ka kaulihim siratul umaraini yuriduna Aba Bakr wa Umar wa yuhtamalu an yakuna al-ismu li kulli wahidin minhuma haqiqa wai za iya cewa al-azza kowanne haqiqa ne kiran sallah sunan shi azan ta da ikama sunan shi azan saboda me yace li anna al azana fi lugati al i'lam ina mana al azana fi lugati al i'lam sanarwa fa al azanu i'lamun bi hudur al waqt kiran sallah ana sanar da kai ne cewa lokaci ya shiga wal iqamatu azanun bi fi'l as salat ma'ana kiran sallah kuma ita iqama kuma ana sanar da kai ne yanzu sallah ta tsaya an fahimta babu azanil musafiri yace azanul musafiri ina mana azanul musafiri eh shi kadai to me yasa me yasa musafiri na ai babu damuwa to amma musafiri mutum shi kadai yana tafiya lokacin sallah ya kai zai kiran sallah ko ba zai kiran sallah ba ha قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحظاء عن أبي قلابة عن مالك بن الهويرث قال يتي أذكر بودك الله صحابي سنش مالك ابن الهويرث رضي الله عنه يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو وجم الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن أم لي أتيت أنا وابن أم لي وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت فافصل بضمير المنفصل أسكن أنت وزوجك kuntu atanawabu ana wa jarun li yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana damirul munfasil ke yace wa ibn ammi li da dan baffana fa qala sai manzo Allah ce idza safartuma fa adzina ko kai tafiya ko biyu ku yi kiran sallah wa aqima ku tada ikama wal ya ummakuma akbarukuma wali ya ummakuma akbarukuma in kuka yi tafiya ko biyu lokacin sallah ku kira sallah ku tada ikama wanda ya fi ku shekaru ya shiga ya yi muku limanci ku gaba ya yi muku na ce wali ya ummakuma ba a ce ku gabatar da shi ba ka ce shi zai ci gaba ya muku sallah an fahimta buhari ya rawaito wannan hadisi eh eh in shi babban yanayi ban ji abin da ke fara wannan kuma ai matsala daban banzu Allah yana koya maku ne abin da za ku zauna lafiya ga babba ga karami ga karami da ta da ikama sai karami ya shiga abin da karami ya iya babba ya iya ba haka bane ba da suka zo za su yi magana sai aka ce mai kabbir kabbir ku bar babba ya magana bar babba ya magana haka ake dole a gabatar da wanda yake gaba an fahimta manzo Allah ya yi shifi da ya kawo ka'ida laisa minna man lam yuwaqqir kabirana ba shi cikin mu wanda baya girmama na gaba da shi wayar hamsa girana ba shi cikin mu kuma wanda baya tausayin na kasa da shi ka'idoji ne manzo Allah utitu jawami'ul kalim kalma ɗaya manzo Allah zai fada ko biyu sai ga ta hada komai da komai laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana shikenan ya ya hada kowa هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد ابن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الهويرث قال مالك بن الهويرث صحابي جليل شيتي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجتي قال لنا وين كنا baka da baka manzo Allah ya faɗa muna wannan darajar suna alfahari da ita ka zo ka zo kana son ka raba su da dan hasada ka ga waɗanda ke zamanin kama ba da su kadai kake hasada ba sai wanda su an gama al'amarinsu ba yadda za a yi kasa Allah ya dawo kuma ya canza wannan hukunci don Allah kai hasara sama da haka قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ويصلى كما يدك كنا صلى فإذا حضرت الصلاة إن لوكة صلى فليؤذن لكم أحدكم ɗayanku ya yi kiran sallah wali ya ummakum akbarukum akwai bambanci fali azzillakum ahadukum ɗayanku ya yi kiran sallah wali ya ummakum akbarukum wajen kiran sallah ba a ce babba ko karami ko mai aka ce ɗayanku amma wajen limanci aka ce babbanku saboda zai shiga gaba ba haka bane ba zai shiga gaba to sai a ga yaro karami ya shiga gaban babba abin da ya iya babban ya iya tsarin ma ya yi daidai هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد مسدد وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قلت نجي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم يتي ما في يويتي ما لما يحكسكي suka faɗa ikhtarul azana fi safari sun ce za a yi kiran sallah a cikin tafiya qala shafi'i abin da yasa ake magana akan kiran sallah a tafiya wasu malamai suka ce sallar kanta an rage ma don wahalar tafiya an rage maka raka a hudu kai biyu sa'an nan an baka izini kai jami'i azumi tafiya aka ce ka sha karama duk waɗannan da suke rukunai an maka sassauci don kira saboda tafiya to shi kuma za a zo ana maganar kiran sallah a cikin tafiya an fahimta an ga istinbati su to qala shafi'i wa tarkul azana fi safari akhaffu minhu fil hadari yace barin sallah in ana tafiya yafi sauki da a bar sallah ana zaune gida wa inna ma qala zalika li anna safara yu'athiru fi takhfif al ibadat yace abinda yasa ya faɗi haka saboda tafiya na da tasiri a cikin sassauci cikin ibada wa kama asara fi ibadat al qasr wal fitr wal jami wa kama asara kamar yadda tafiya ta yi tasiri a cikin ibadat qasr an ce ka raka'a hudu kai biyu wal fitri kana azumi in ka gara in tafiya in tafiya ta kama ka sha ka rama wal jam'i ka hada azhar la asar magruba isha wa qala ashabur ra'yi ahnaf kuma suka ce tarkuhu fil hadari akhaf minhu fi safari amma ba abin da basu kawo bayani ba ko wa qala ba'dhum ila annahu yuqimu fi safari wai suka ce in yana tafiya lokacin sallah ta yi shi dai ya tada ikama ba sai ya yi kiran sallah ba li'anna al'azana li jam'in nas saboda kiran sallah aini don a tara mutane wahum fi safari yakununa mujtami'ina amma ana matafiya ai suna hade waje ɗaya ne to kuma za a kira wa kana abdullahi ibn umara la yazidu ala al-iqama yace abdullahi dan umar in yana tafiya ba ba in lokaci ikama yake ba ba a kiran sallah fi safari illa fi subhi azhar ikama za a yi la'asar ikama za a yi magarba ikama za a yi isha ikama za a yi amma sallar asuba sai a yi kiran sallah a tada ikama fa innahu kana yunadi fiha wa yuqimu wa kana yaqulu innama al-adhanu lil imami alladhi yajtami'u an-nasu ilayhi ce ai kiran sallah abin da yasa baya kiran sallah azhar al-asr magarba isha ai ana kira liman ke kiran sallah don jama'a su zo to amma gashi kuma jama'a tana nan ko kuma ni kadai ne amma ai mun karanta ko yace in kana matafiyi ne kai ka kiran sallah duk inda muryar kai kai da mala'iku da duk wanda yaji zai ma shaida ko ya aba sa'id al-khudri inni araka yuhibbul ghanama wal badiya fa idza kunta fi ghanamika wal badiyatika fa azdin lis salati fa innahu la la yasma'u mada sautuka kaza kaza kaza sai su yi ma shaida ranar tashin alkiyama babul azani lis-subhi qabla tulu'il fajri babin da ya zo na kiran sallan asuba asuba tana da kiran sallah guda biyu za a yi na farko kafin alfijir ya fito za a yi na biyu bayan alfijir ya fito an fahimta قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا الزاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه سالم دن عبد الله بن عمر دغ عن أبيه دغ ما هي في سكينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي إن بلالا ينادي بليل تبس Bilal yana kiran sallah da shauran da dare a cikin dare alfijir bai fito ba fakulu washirabu saboda haka cikin azumi kada kiran sallan bilal ya hana ku cin sahur ku ci sahurun hatta yunadiya ibnu ummi maktumin hatta yunadiya ibnu ummi maktumin wai me kenan har sai me kana cin abinci kana cin abinci kana cin abinci sai ibnu ummi maktum ya zai fara kiran sallah sai kai yaya kana cin sahur sai ibn ummi maktum ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai kai yaya eh sai kai yaya to mecece hujja hatta yunadiya ibnu ummi maktumin to yanzu mun ji abin da aka faɗa mecece hujja akan haka eh da hausa ya fada ina nasu nasu na tabbata ne da hausa sai a yi sai ka yi wajen daga kai ka kawo wannan abu amma ka ce gashi na to me ya kawo wannan wahalhalu duka kaza kaza kaza kaza an kaza kaza sahabi shine yake da an fahimta manzo Allah ce ku ci sahur hatta akwai bambanci tsakanin mughayya na ila da hatta me bambanci tsakanin su ila kana zuwa sai me sai a tsaya hatta sirtu min almasjidi ila almadina ina kai ina shi na tsaya kofar gari sirtu min almasjidi hatta almadina a ba gidan sarki ba cikin madina ne birni ka shiga har cikin birni bambanci tsakanin mughayya na ila da na hatta kenan na na tafi daga masallaci zuwa birni a wajen Hausa cikin birni ma ya shiga ciki kenan fa amma a larabci da na kai kofar birni shi na tsaya amma sirtu min almasjid hatta almadina na tafi daga masallaci har sai da na shiga cikin birni an fahimta to حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت بايا كرا صلى سي أنت مشمي لا يؤذن حتى ي... بايا غني بل يغا الفجر بايا كرا صلى حتى يقال له أصبحت أصبحت ما معنى أصبحت أصبحت, أصبحت. asbahata kawaye gari asbahata ba gari ya waye ba asbahata asbahata wai me kenan kawaye gari ma'ana gari ya waye kenan ashe sai gari ya waye ibn ummi maktumin ke kiran sallah kenan ashe ka ci abinci bayan gari ya waye tunda an eh an kayyade ka da kiran sallar ibn ummi maktub ibn ummi maktub kuma baya kiran sallah sai an ce mishi gari ya waye gari ya waye fa an fahimta قال واخبرنا عبد الواحد المليهي قال اخبرنا ابو محمد الحسن وابن احمد المخلدي shekaru goma sha muka je umra muna da asba muna cikin masallaci baki sun zo ana ta menene wannan da ruwa yana sha aka fara kiran sallah yana ta kwankwada abin shi malikiyan da muke da a wannan bashi da azumi azumin shi ya kare wannan azumin shi ya kare wannan azumin shi ya kare tunda ya ji kiran sallah kuma ya kwankwada ya kara ya kara shan ruwan shi yana da azumi ko bashi da azumi yana da saboda me قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد وقال يتشي إن بلالا يؤذن بليل تبس بلال يناكرا صلى دشورا دري فكلوا واشربوا كتشي كشا حتى تسمعوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم har sai kun ji kiran sallan ibnu ummi maktumin ibnu ummi maktumin kuma baya kiran sallah shi an tashi shi a ce gari ya waye gari ya waye mana tabbas in ka ci abinci har sai da ka ji kiran sallah ibnu ummi maktum tabbas ka ci abinci bayan fitowar me azumin ka yayi ko bai ba eh هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة الليث عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخب- أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا كتشك شادا أمور من زن الله صلى الله عليه وسلم حتى ينادي ابن أم مكتوم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر to sai mutane suna azanci wannan maganganu shekaru 60 ne baya da suka wuce wannan unguwan suna kiran sallah wancan unguwan suna kiran sallah wancan unguwan suna kiran sallah za a samu bambanci minti uku ko minti biyar tsakanin nan da nan to yana cin abinci sai je ana kiran sallah nan sai je inda ba fara ba ya zauna ya kara sai ai in ka kiran sallah sai ya sallah nan zai yi sallah nan yake bi kenan to menene hukuncin azumin shi hmm? هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر قال أخبرنا أبو عثمان سيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا حناد ويوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سواد عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جند عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم لا يمنعنكم بالتوكيد التوكيد الثقيلة لا يمنعنكم من سهوركم أذان بلال ko da wasa kada ku tab- kada ku kuskura ku bari kiran sallan bilal ya hana ku cin abincin sahur wala alfajrul mustatilu haka kuma alfijirin da ke fitowa ba alfijir alkazib wanda aka ce alkazib kenan alfajir alkazib kenan walakin alfajrul mustatir fil ufuq fijir alfajir guda biyu ne akwai wanda ke fitowa alkazib farko yake fitowa keta haka aka ce ba shi ne ke nuna cewa lokaci ya kai ba bayan shi da lokaci kaɗan sai ga alfajir sadik ya fito ya mayamaye hui to wannan shi ne ke hana cin abinci shi ke hana mene shi ke sa a yi sallah lokacin shi ne lokacin sallah هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة عن أبيه وأراد بالمستطير المنتشر المعترض وندي يادو السماء في الأفق وقوله كان شره مستطيرا أي منتشرا كو؟ أي طويلا قلت فيه دليل على أن أذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر yace wadar magana kuma ta shigo nan yace akwai dalili da ke nuna cewa kiran sallar asuba ana lissafi da shi kafin fitowar alfijir wala yu'idu ma'ana in aka yi kiran sallan bilal wani suka ce in lokaci ya shiga ba sai an maimaita kiran sallah ba wancan ya wadatar an fahimta wa huwa qawlu malikin wal auza'i baka taba ji bane wa huwa qawlu malikin wal auza'i wa ibn al mubarak والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقال قوم وإنس من يما لما يكون سكتي لا يحسب بازا أساش تكل للصافي با ويعيد بعد طلوع الفجر إن الفجر يفتو سي أي كرر صلى وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة أما سائر الصلوات والجمعة أما سورا صلوا لي لصلى الجمعة فلا يحسب أذانها قبل دخول أو أو أوقاتها بزا أكيرغ بزا للصافي ده كيران صلى ده أكاي كافين لوكاشي يشيغا با روي عن جابر ابن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحدت دحضت الشمس ينا كيران صلى الظهر إن رانا تكوتي قال مالك لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر haka da ake yi ana kiran sallar asuba kafin lokaci fama gairuha min salawati falam naraha yunada laha illa ba'da an yahulla waqtuha ana fahimta qultu malan yace wa yustahabbu an yakuna mu'azzinani wai mustahabbi ne a samu masu kiran sallah guda biyu ahaduhuma yu'azzinu qabla al-fajr ɗaya yana kiran sallah kafin al-fajr ya keto wal akharu ba'dahu ɗaya na biyun kuma sai bayan al-fajr ya keto lokaci ya shiga kama kana din nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kama inda manzo Allah yake da masu kiran sallah guda biyu bilalun da ibnu ummi maktum al-a'ma wa yuzkaru anna qauman ikhtalafu fil azani yace su mutane sun kari juna ilimi dangane da kiran sallah wa aqra'a sa'd ibn abi waqqas bainahum wanda yace shi zai wanda ce shi zai akai musu qur'a wanda qur'a su ta fito sai a bar yayi qultu wal fajr fajrani yace al fajr guda biyu ne kazibun alkazibu wasadiq akwai alfijir na farko shi ake cewa fajrun kazibun na biyu kuma lokaci ya shiga shine fajrun sadiqun falkazibu yatlu'u awwalan mustatilan yas'udu ila samai na farko zai fito ne dogo haka yake kama tusami al-arab zanaba sarhani sunan shi kenan wajen larabawa fa bi tulu'ihi la yadkhulu waqti as-subhi fitowarsa baya nuna cewa lokacin sallah asuba ya shiga ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم بزي هنا اي سحور با ثم يغيب ذلك daga baya kuma sai ya buya in ya buya to sa'an nan sai alfijir na gaskiya sai ya fito fa yatlu as-sadiq mustatiran mu'taridan yantashiru fil ufqi fa bi tulu'ihi yadkhulu waqtu waqtu salati as-subh wa yahrumu at-ta'amu wash-sharabu ala as-sa'imi وإذا أذن رجل فهو أولى بالإقامة يا كاوة مسألة كما من أذن فهو يقيم wanda ya kiran sallah shi ya fi cancanta ya ita da ikama amma ba ce dole ba ne sai ta yi wannan ya kiran sallah ya makara wannan ya zo ita da ikama ko liman ita da ikama wa idza azzana isnani fa awwaluhuma azanan awlahuma bil iqama in mutane biyu suka kiran sallah shi ce wa ya fara yi in wanda ya fara yi shine ya fi cancanta ita da ikama روي عن زياد بن ابن الحارث السدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر منذ الله ياتي نيكرا صلى صلاة الفجر فأذنت سينيكرا صلى فأراد بلال أن يقيم سي بلال يزوزي تاد إقامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أخا سداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم ai abu su da'in shi ya kiran sallah wanda ya kiran sallah shi zai tada ikama an fahimta wa fi isnadihi da'fun wal amalu alaihi inda akthar ahli ilmi anna man azana fa huwa aula bil iqama wa ruwiya anna abdullah ibn zaid alladhi uriya al azana fil manami فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال wanda ya mafarkin kiran sallah sai manzo Allah ce ka koya ma Bilal fa alqahu ilayhi fa azana fa qala Abdullah ana ra'aituhu sai Abdullah ce ai ni nayi mafarkin wannan na gani wa ana kuntu uriduhu ni ma ina son kiran sallah fa qala fa aqim anta wa qala malik iqamatuhu wa iqamatu ghairihi sawa'un lokaci ya cika ya cika eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم